الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar laraba 26 ga watan rajab shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma biyar ga watan shida shekara ta uku. lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alkur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta goma a bangaren lissafi suratu yunus kafin darasi na yau ba laifi 'yan tambayoyi sukan iya gabata na'am ina gaskiyar cewa wali na haskawa a taƙaice dai abin da muke so mu sani karama ta waliyan Allah subhanahu wa ta'ala abu ce wadda take tabbas inkarin karama ta waliyan Allah subhanahu wa ta'ala kafirci ne karyata alkur'ani ne da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ya tabbatar mana da nassi na alkur'ani cewa waliyansa suna da karama kamar yadda maryam alaihassalam zakariya lokacin da ya jibinci renanta kamar yadda ubangiji ta'ala yake kistanta mana a cikin suratu ali imran wa kafalaha zakariya kullama dakhala alaiha zakariya al-mihrab wajada indaha rizqa قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ‘ya'yan itace yake iskewa a wajenta abinci na musamman sai ya tambaye ta maryam ta ina kika samu wannan sai ta ce wannan na same shi ne daga wajen ubangiji na subhanahu wa ta'ala domin ubangiji ta'ala shi ke azurta wanda ya ga dama daga cikin bayansa ba tare da lissafi ba maryam baba annabiya ba ce waliya ce daga cikin waliyan allah subhanahu wa ta'ala ga ya allah ya gudanar da wannan karama a hannunta haka wani bafadan annabi sulaimana alaihi salam wanda lokacin da ya buƙaci a zo masa da gadon wannan basarakiya kafin ta iso wanda ya shahara a cikin isra'iliyat cewa sunanta bulkis annabi sulaimana tana kan hanya kafin ta iso ya buƙaci cewa a zo masa da gadanta domin tana da wani gado wanda take takama da shi gado ne wanda yake na mulki duk a sarakunan da suke wannan lokaci ba wanda yake da irin gadanta wani aljani daga cikin fadawan annabi sulaimana alaihi salam ya ce da shi ana atika bihi kabla an ta kuma min makalik wa inni alaihi la qawiyyun abi ya ce ranka yi dade zan zo maka da wannan gado kamar yadda ka bukata kafin ka tashi daga mazauninka an gane ko ma'ana kafin a tashi daga mazauni na fada a sake dawowa yace kuma ni yace mutum ɗaya yake cewa ni wato aljani ne wanda yake kakkarfa akan zawa da wannan gado kuma amintacce ne annabi suleiman ya ce kayilati wanda ya fi ka gaugawa muke bukata ubangiji ta'ala ya ce qalan ladhi indahu ilmu min alkitabi ana ati ka bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk ubangiji ta'ala ya ce wanda muka bashi an gane ko ilimi wani bafadi daga cikin fadawan annabi suleiman alaihi salam wanda shi ma dai Allah bai bayyana sunan shi ba amma ya shahara a cikin isra'iliyat wato cewa wani sunan shi asifu ibnu barkhaya wannan shi ma dai mai dashi gefe ubangiji ta'ala ta yi qalan ladhi indahu ilmu min alkitabi wani wafadi na Sulaiman alaihi salam wanda yake da ilimi game da littafin da muka saukar yace da annabi Sulaimana ya ce ana aci ka bihi kabla an yartar da ilai kabar ya ce ni zan zo maka da wannan gadon kafin idan ka yi kimta haka ko ya tabbata falamma ra'ahu mustaqirran inda qala hadha min fadli rabbi liyabluwani liyabluwani liyabluwani a ashkuru am akfur wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ganiyun karim annabi Suleimana kafin ya kyauta ido sai ga gado a tabbace a gabansa shin wanda ya zo da gadon nan ba annabi ne ba ba annabi ba ne ba waliyi ne daga cikin waliyan Allah subhanahu wa ta'ala haka idan ka ɗauki ashabul kahf shekara ɗari uku da tara suka yi a cikin kogo ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tada su wanda ita ma wannan karama ce wadda take ta waliyan Allah ga wannan bawan Allah wanda ya wuce da wata alkarya ya yi mamakin yaya za a yi Allah ya rayar da wannan alkarya ya dan sauka ya dan huta sai da ya shekara dari yana bacci kuma ya tashi abincinsa bai canza ba jikin shi gaya komai da komai gaya ita ma wannan karama ce ta waliyan Allah don haka kuma a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisai ba sa lissafuwa waɗanda suke nuna waliyan Allah suna da karama wanda karama ta gudana a hannun manya-manyan waliyai irin su abubakar Allah ya kara masa yadda da sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma illa abin da muke so mu sani shi menene walitaka cewa he mutum ya haska za a ce wali ne walitaka sharuɗa biyu gare ta duk wanda ya cika wannan sharuɗa biyu sawa'an ya haska ko bai haska ba sunan shi wali daga cikin waliyan Allah kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa ala inna auliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun ubangiji ta'ala ya ce ku saurara lalle waliyaina la khawfun alaihim babu tsoron komai a kansu game da abin da suke gabata na al'amarin lahira wala hum yahzanuna ubangiji ta'ala ya ce kuma ba za su samu damuwa su ɓata rai su yi bakin ciki akan abin da suka baro bayan su na al'amarin duniya ko kuma ka ce la khawfun alaihim wato babu tsoro a kansu kenan game da duk abin da suka bari wala hum yahzanuna kuma ba za su yi bakin ciki game da abin da suke tinkara na al'amarin lahira kamar yadda Allah ya ce la yahzunukum al-faza'ul akbar wa tatalaqahum al-mala'ika hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun sai yace allazina amanu wa kanu yattaqun sharadi na farko Allah ya ce allazina amanu sune waɗanda suka yi imani da ni suka gaskata manzannina sharadi na farko daga cikin sharada na walitaka sharaɗi na biyu sai ce wa kanu ya tabuna kuma suka kasance suna tsara dokoki na shin mecece taqwa in aka ce taqwa imtisalul awamir wajtinabun nawahi kwatanta abinda aka umarce ka da nisantar kuma abinda aka hane ka duk wanda ya yi imani da Allah subhanahu wata'ala ya gaskata manzanninsa ya ringa bin dokokin ubangiji subhanahu wata'ala sau da kafa abinda aka ce yayi yana yi gwargwadon iko abinda aka ce ya dina yana dinawa wani taka ta kare sawa'an ya haska ko bai haska ba wannan kenan waliyan Allah waɗanda suka cika wannan sharuɗa biyu amma kar ka fahimci cewa waliyan sun takaita shaidani shi ma yana da waliyansa kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون kamar yadda can yake cewa allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana da'ifa da fadarsa wa inna ash-shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilu shaydanu suna da waliyai wanda har yau akwai su wanda sirri kiɗa suna nuna ma mutane cewa su waliyan Allah ne alhali ko waliyan shaidani ne suna nuna wasu abubuwa na gagara koyo wai a matsayin cewa karama ce alhali ba karama ba ce illa dabo ne wallahi tallahi sun mallaki dabo wanda yake na mamaki sai ya nuna muku wani abu na mamaki wai a sunan cewa waliyin Allah ne alhali shi ko waliyin shaidani ne babu wani fasiki sama da shi kuma mu gane ita karama ta waliyan Allah ba a ganin damar shi bane wali ya ce bari in nuna muku karama ba a ganin damar shi bane zai nuna muku wani abu mamaki shi kan shi bai ya sani lokacin da abin da yake yake gudana na karama sai in ya gudana sannan shi ma ya sani kuma shi in wannan abu ya gudana a hannun shi kunya ma yake shi Allah ya tona asirin da yake tsakanin shi da shi jama'a sun san cewa shi wata tsiya ne wanda kar mu manta a darsin mu na riyadu salihin ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga Umar ya ce masa akwai wani bawan Allah ka yi cigiya in har ka same shi ka nemi cewa ya maka addu'a ya ce wannan bawan Allah sunan shi Uwais ibn Amir alƙarni manzan Allah ya nuna masa cewa akwai wata alama ya taɓa yin cuta ta albaras amma gaba ɗayan jikin shi ya warke manzan Allah ya ce sai wani gurbi guda akwai wani tabo daidai da dirhami shine bai warke ba manzan Allah ya ce masa ta wannan alama za ka gane shi umar yake ba da cigiya idan mutanen yaman sun zo a lokacin hajji domin lokaci ne wanda yake na haduwar jama'a har aka kai lokacin da umar ya ci karo da cigiyarsa umar ya ce masa kai ne uwais ya ce kwarai ibn amir alkarni ya ce kan mahaifiyarka tana raye ya ce kwarai ya ce to manzo Allah ya ce ka taɓa yin cuta ta albaras gaba ɗayan jikinka ya warke sai dai mahalli gurbi ɗaya ɗaya ya ce kwarai haka ne ya ce to manzan Allah ya ce mana akwai wani daga cikin tawaga ta alhazzai zai zo sunan shi uwais ibn amir alkarni manzan Allah ya ce mutum ne wanda yake mai matukar biyayya ga mahaifiyar shi ya yi cuta ta albaras manzan Allah ya ce gurbi ɗaya ne kamar dirhami bai warke ba a jikinsa manzan Allah ya ce ina ganka kan in yadda mu rabu da kai sai kamun addu'a ya ji kunya ya daga hannu ya ma umar addu'a me za a yi jama'ar garinsu da suka gani lokacin da aka dawo kawai kowa sai ringa zawa gidan Owais Owais tun daga ran nan da ya bar gari ba a san ba inda yi saboda kare zaman kare zame masa fitina a cikin jama'a to dan haka waliyin Allah ba a karan kan shi bai ke cewa bari in nuna muku karama shi kan shi bai san ba lokacin da abin da abin yake gudana to amma irin masu da awar walitaka a yau sai su ce bari mu nuna muku karama bari mu nuna muku karama wannan waliyi ne amma na shaidani wanda wannan abubuwa ne waɗanda suke na dabo na sihiri wanda sun mallake shi wanda malamai suka ce diba ka ga wanda yake fiyayye babban fasiki wanda Allah bai taɓa yin wata fitina tun daga Adam har zuwa kiyama sama da shi shine dajjal amma yana da abubuwa na mamaki da zai bayyanar da su lokacin da ya bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace zai zo dajjal zai zo manzon Allah ya ce yana da ido ɗaya tsakanin id an gane ko idansa na dama manzon Allah ya ce a shafe yake tsakanin idanunsa manzon Allah ya ce an rubuta kafun fa'un ra'un a wata riwaya an rubuta kafir manzon Allah ya ce da wanda ya iya karatu da wanda bai iya karatu ba kowa in ya gani zai gane shi kuma zai karanta wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun damar shi manzon Allah ya ce akwai wuta hagun shi akwai aljanna zai ce sama ta yi ruwa take yanke ta yiwu ya ce ƙasa ta fitar da tsirai take yanke ta tsiro ya ce ƙasa ta watsu duk abin da yake cikinta na gwalagwalai da zinare ƙasa ta watsu manzo Allah ya ce zai sanya si ya raba mutum biyu sannan kuma ya rayar da shi manzo Allah ya ce a kwana arba'in zai zagaye duniya ba garin da ba zai shiga ba illa makka da madina illa kasancewar daga cikin yinin arba'in wani yinin kamar shekara yake to duk irin wannan ababen mamaki da dajjal zai gwada sai a ce waliyi ne ba waliyi ba ne ba waliyi ne amma na shaidani ba waliyin Allah subhanahu wa ta'ala ba ne ba don haka dai walitaka maganar cewa waliyi yana haskawa wannan duka abubuwa ne waɗanda suke ba su da asali yakan iya haskawa amma ba maganar cewa kawai da kaga wani haske ka ce a ai waliyuwa ne ya haska da sauransu wannan duka abubuwa ne waɗanda suke na jahiliya waɗanda galibi mutane sun dukufa a kansu kuma shi kan shi wanda ake da awar walitakar wallahi inda za ka ɗora shi akan mizani na alkur'ani da sunna tuntuni za ka sauke shi al'imamu shafi yake cewa tafiyar mutum akan ruwa ya ce karta ba ku tsoro ko ya ringa tashi a cikin sararin sama ya ce kamar tsuntsu ya ce kar ya ba ku mamaki ya ce ku ɗauko shi ku ɗora shi akan sikeli na alkur'ani da sunna in kun ga yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa wannan tashi da kuwa ga yana yi a sararin sama irin na tsuntsu ko tafiya akan ruwa ce ku tabbatar da cewa waliyin Allah ne karama ce amma komi ya nuna na mamaki in dai kaga aikin shi yayi hannun riga da karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waliyi ne amma na shaidani darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya karshen wato aya ta 23 ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ke bayani dangane da halin mushirkan farko kenan wanda ba sa shirka da ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ana zaune lafiya ana cikin yalwa da jin daɗi sannan a lokacin nan tsiyarsu take motsawa amma matukar an fada cikin tsanani to ba su da wata mafaka illa zuwa ga mahalicin sammai da kasai da abin da ke tsakankaninsu kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala a nan ya ambata mana huwa allazi yusayyirukum fil barri wal bahri ubangijinku wanda ake kiran ku ku kadaita shi a cikin ibada shine ubangijin da ke tafiyar da ku a cikin dokar daji da teku an gane ko hatta idza kuntum fil fulki ubangiji ta'ala ya ce yayin da kuka kasance a cikin jirage waɗanda suke na ruwa waje raina bihim birihin ba nan akwai iltifat kenan min al-khitab ila al-ghaib wannan salo ne wanda yake na halshen larabci kamar ina maka magana ni da kai na zo da damirul mukhadab sai in zo da damirul ghaib ba dan komai ba dan kada kunnan mutum ya kusa da abin da ake faɗa masa maimakon a ce wajaraina bikum birihin ba sai aka ce wajaraina bihim ubangiji ta'ala ya gudanar da su wannan jirage wato da iska wadda take daddada wa farihu biha suka ringa farin ciki da murna cewa iska daidai wa daidai yadda ake bukata haka take a wannan lokaci ubangiji ta'ala ya ce ana cikin haka ja'at harihun asif iska ta guguwa sai ta zo ma jirgin wa ja'ahumul mawju min kulli makan kun fante ku ubangiji ta'ala ya ce sai ya zo musu ta kowane shashi wanda abin da batu baya bukata iska ta guguwa abu na farko abu na biyu wanda bai ya bukata wato kun kogi in kun ya motsa ko guguwa ta motsa a cikin teku to yanzu jirgi ya birkici ba wahala duk girman shi shine Allah ya ce ana cikin tafiya lafiya kalau ga iska wadda take daddada ja'at harihun asif ubangiji ta'ala ya ce iska ta guguwa sai ta zo musu وجاءهم الموج من كل مكان kun wanke ku sai ya zo musu ta kowane shashi gaba da baya dama da hauni wa zannu annahum uhiqa bihim sai su yi yakinin cewa an hallakar da su domin sun ga hallaka ido da ido azan ana bi ma'ana al yaqin ai wa aikanu annahum uhiqa bihim sun sakankance cewa an hallakar da su me za a yi da'awu Allah mukhlisina lahu dina sai su roki ubangijinsu subhanahu wata'ala suna masu tsarkake addu'a gare shi addini ana bi ma'ana addu'a ba sa roƙon kowa illa ubangiji subhanahu wata'ala kuma sai su ɗaukan masa alkawali la in an jaitana min hadhihi ya ubangiji mu in har ka tsiratar da mu daga wannan hallaka lanakunanna min ash-shakirin mun rantse da girman ka da buwayar ka za mu zamanto daga cikin masu godiya ma'ana su ne masu tauhidi masu kaɗaita ka a cikin ibada ubangiji ta'ala ya ce falamma an jahum idahum yabghuna fil ardi bi ghayril haqq lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala ya tsiratar da su aka zo gaba ta teku aka sauka lafiya kalau idahum yabghuna fil ardi sai ga maka su suna zalunci a ban kasa bi ghayril haqqi ba tare da gaskiya ba wannan kenan al'ada da ɗabi'a ta mushrikan farko kenan a ina suke shirka sai ana cikin kwanciyar hankali ana cikin yalwa amma duk lokacin da suka fada tsanani to suna tsarkake addu'a da addini da ibada gaba ɗaya ga ubangiji subhanahu wata'ala ba sa hada shi da kowa don haka Allah ya maimaita irin wannan a wurare kamar guda hudu a cikin alkur'aninsa wannan shine farko na biyu sai ka koma cikin suratul isra وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاهم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا ورينا أكو cikin سورة العنكبوت فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ورينا هدو cikin سورة لقمان وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجهد بآياتنا إلا كل ختار كفور shine ubangiji ta'ala sai ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna ma baghyukum ala anfusikum ku san da cewa zaluncin da kuke kanku kuke zalunta domin ukubar zalunci ba ta shafar kowa sai ga wanda yake azzalimi an gane ko man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa alaiha in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'atum falaha dan haka yace inna ma bagyukum ala anfusikum kusan da cewa kadai zaluncin da kuke kanku kukewa mata alhayati duniya ubangiji ta'ala yace ku ji dadi jin dadi da rayuwar duniya ko kuma mata'ul hayati duniya in kama ainihin kin kenan zamma ya zamanto khabar ne na mubtada a wanda yake mahazo ai huwa mata'u mata'ul hayati duniya zaluncin da kuke jin daɗi ne na rayuwar duniya dan duk abin da ka zalunci jama'a ba za ka tafi lahira da shi ba nan za ka bar shi an gane ku sai dai hisabi da ukuba za ta kasance a kanka a gobe kiyama kuma dole duk wani mai haƙƙi ka ba shi haƙƙinsa mata alhayaci duniya kenan a nan sai ya zamanto maf'ulun bihi ne wanda an shahi filkin ai ta tamatta'una mata alhayaci duniya ku ji daɗi jin daɗi wanda yake na rayuwar duniya game da duk abin da kuke a ƙarshe dai Allah ya ce summa ilaina marji'ukum makomar ku zuwa gare mu ne fa nunabbi'ukum bima kuntum ta'malun za mu ba ku labari game da duk abin da kowa zamanto kuna aikatawa a rayuwar ku ta duniya kuma da irin shi za mu sakauta muku kenan wannan jan kunne ne ubangiji subhanahu wata'ala yake ma bayansa dan babu zalunci sama da shirka duk wanda yi shirka a rayuwarsa ta duniya ya zo da babban zalunci zaluncin da ubangiji subhanahu wata'ala bai ya gafartawa in har bawaye suke ya mutu akan haka in kuma jama'a ne ya zalunta to wannan kasancewar haƙƙi ne na jama'a shi ma Allah bai ya bari duk wani mai haƙƙi Allah sai ya fitar masa da haƙƙin shi a ranar kiyama in kuma zalunci ne wanda yake tsakaninka da shi wanda kanka ka zalunta dokokin da ya dora ma na kai kaza ko ka daina kaza ka ketare iyaka to wannan kuma ubangiji ta'ala yana iya yafe maka kuma yana iya azabtar da kai gwargwadon laifinka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم Ubangiji ta'ala ke cewa inna ma matsalul hayati duniya kusan da cewa kadai misalin rayuwa ta duniya inna ma siga ce daga cikin siyagul hasr allati tusbitul mazkura ba'daha wa tanfi ma ada duniya ba ta da wani misali illa wannan misali da ubangiji subhanahu wata'ala ya sa mana inna ma masalul hayati duniya kusan da cewa kadai misalin rayuwa ta duniya kama in anzalnahu minas samai tamkar wato ruwa ne da muka saukar da shi daga cikin gizagizai abinda ake nihi da as-sama anabi ma'ana as-sahab domin a yare da larabci duk abin da ya ɗaukaka a kanka ya kere ka yi maka inuwa sunan shi asama don haka girgije ake ce masa asama kamar yadda wani mawaki yake cewa iza nazala yake cewa iza nazala sama'u bi ardi qaumin ra'aynahu wa in kanu gibaba iza nazala sama'u as-sama'u abin da yake nihi ana al-maqar gane ko kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce ta kasuwa sai ya ga wata tuliya ta abinci tarin abinci manzon Allah ya ritsa hannun shi ciki sai ya jilema sai yake tambayar dan kasuwar me ku ya samu wannan sai ya ce asabat kusama ya rasulullah ruwan sama ne ya same shi manzon Allah ya ce to me ya hana jikakken ka sanya shi a sama me saya in ya ga dama ya saya in ya ga dama ya bari maza Allah ya ce man gashe na falaisa minna man gashe falaisa minna duk wanda ya mana ha'inci baya cikin mabiyan mun raba hanya da shi a shahid dai anan caye asabat husamahu caye ruwan sama ne ya taba shi don haka anan kenan da ya ce kama ina anzalnahu minas samai tamkar wato ruwa ne da muka saukar da shi daga cikin gizagizai fakhtalaba bihi nabatul ardi ubangiji ta'ala ya ce tsirrai waɗanda suke na ƙasa wato suka cuɗanya da shi ma'ana tsuru ya sha ruwa ya ƙoshi mimma ya akulun nasu daga abin da jama'a suke ci ma'ana abin da ake shukawa a rike shi a matsayin abinci wal an'amu da abin da dabobi suke ci shine na ciyawa an gane ko ma'ana misalin rayuwar duniya tamkar ruwan sama ne da ya sauka wannan ruwan sama da ya sauka tsuro wanda yake na ƙasa tsuro kala biyu ne akwai wanda shukawa ɗan adam yake domin ya ɗau ƙwayar ya ta zame masa abinci akwai kuma ciyawa da take fitowa wanda amfani ne na dabobi to shine ubangiji ta'ala ya ce kowanne da abin da aka shuka da ciyawar kowanne ya sha ruwa ya ƙoshi hatta iza aka zati al'ardu zukhrufaha har aka kai lokacin da wato ƙasa ko kuma ka ce gona ta riƙi ƙawarta wazayyana ta yi kyau shine amma manoma suke cewa gona ta yi yabanya ma'ana duk shukar da aka yi ta kama dawa ya yi tsanwa shar shine ake bukata da yaba shine ake nihi da yabanya shine anan Allah ya ce hatta iza akhazat al-ardu zukrufaha lokacin da wato ƙasa ta riƙi ƙawarta wazayyana ta yi kyau wato shine ta yi tsanwashir wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha masu gonar suka yi yaƙinin cewa su masu iko ne akan yankar wato amfani shukar su misali kayi shuka tun a farkon damuna shuka ta fito ta yi kyau ka nome ka yi tuno ka zo ka yi maimai hatsi ya fitar da kai ya yi dissa ya yi kwaya abinda ake jira kawai ya bushe a yanki shine Allah ya ce wa zanna ahluha masu gonar sun yi zaton annahum qadiruna alaiha cewa su masu iko ne alaiha wato a bisa girbar abin da suka shuka ana cewa nan da sati biyu dai za mu fara kala ubangiji ta'ala ya ce ataha amruna lailan aw nahara wato lamarinmu sai ya zo ma gonar lailan a cikin dare aw naharan ko a cikin yini faja'alna ha hasidan gonar gaba ɗaya Allah ya ce sai mu baida ta abin girbewa ka allam ta gana bil ams wato ka ce kamar bata zauna ba a jiya ma'ana Allah ya turo wata musiba in ma tsawa wuta ta sauka daga sama ta kone wannan gona gaba daya kamar yadda ubangiji ta'ala ya aikata da ashabul janna wanda Allah ya kissanta mana su a cikin suratul qalam an gane ko idza aqsamu la yasrimunha musbihin ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم ko kuma kamar yadda Allah ya kissanta mana a cikin suratul kaf aw yursila alaiha husbanan min as-sama'i fatusi fatusbiha sa'idan zalaqa ko kuma Allah ya turo wata fara gaba ɗaya dare ɗaya gaba ɗaya duk abin da ko shuka kana tsammanin za ka yi kala gaba ɗaya in aka wayi gari in ka je sai kai kai babu duka ta tsotse kwayar da take cikin abincin shine ubangiji ta'ala ya ce faja'alna ha hasidan gonar sai mu maida ta hasidan nan fa'ili ne bi ma'ana maf'ul sai mu maida ta abin girbewa ka allam ta gana bil ams Allah ya ce kamar bata zamanto ba ajiya tamkar ajiya babu ita kazalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun ubangiji ta'ala ya ce kamar yadda muka sanya wannan misali haka muke rabe ayoyin mu daki daki a wajen bayani amma ga jama'ar da suke tunani su san inda aka dusa to don haka kasancewar wannan misali ne Allah yake sa mana dangane da rayuwar duniya game da gaugawar gushewarta yanzu dai muna farkon damuna nan zuwa da ɗan lokaci kaɗan zaka ga an yi shuka a inda ba a yi ba shukan nan ta fito ta yi kyau dawa ya ɗau tsanwa a yi noma a yi tuno a yi maimai hatsi ya fitar da kai ya yi dusa ya yi kwaya kwaya ta bushe a zo a yi kala daga wata iska ta buga gaba ɗaya sai ka gani maimakon dadawa ya yi tsanwashar sai ka ga ya koma jajjawur ma'ana ya yi karmami iska tana ɗaukan shi kamar yadda Allah ya sa mana a cikin suratul kahf wadrib lahum masalal hayati dunya kama in anzalnahu minas sama'i fahtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira haka a cikin suratul hadid i'lamu annama al-hayatu dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal awlad kama thali gaysin ajaba al-kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama al-aya to don haka shine a nan Allah ya ce kamar yadda muka sanya wannan misali haka muke rabe ayoyinmu daki-daki a wajen bayani liƙaunin ya tafakkaruna ga mutanen da suke tunani su gane inda aka sa gaba wato waɗanda za su kaɗe ta ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin ibada don haka dai ita duniya mumini ba a buƙatar ya ɓata lokacinsa yanda kaga wannan misali haka take in ma ka same ta ba inda za a je a zo in ma ka mutu ka barta ko kuma ta kare ta barka sai yace wallahu yad'u ila daris salam ubangiji ta'ala na kiran bayansa wato zuwa gidansa idan ka dauki assalamu anan kenan ismun ne min asma'illahi azza wa jalla an gane ko wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada huwa arrahmanur rahim هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام wallahu ya du'u ila daris salam ubangiji ta'ala na kiran bayansa zuwa gidan shi menene gidan shi kenan ita ce aljanna hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yake cikin sahihul bukhari Jabir ibn Abdullahi al-Ansari ke cewa mala'iku sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin nan yana bacci wasu daga cikin mala'ikun sai suka ce innahu na'im ai bacci yake ku rabu da shi mai gaba wa qala ba'dhum wasu daga cikin mala'ikun sai suka ce inna la'ayna na'imatun wal qalba yaqban ai idan nashi shine yake bacci amma zuciyarsa a farke take wannan mu'ujiza daga cikin mu'ujizozin annabawan Allah subhanahu wata'ala musamman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in idaniyar shi ta yi bacci to idan shi zuciyar shi a farke take duk abinda ake to ta sani shine wasu mala'ikun sai suka ce innal aina na'imatun wal qalba yaqba ai idan nashi shi yake bacci amma zuciyarsa a farke take faƙalu inna li sahibikum hadha matsala suka ce wannan abokin naku ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da misali ma'ana abun buga misali ne don haka sai suka ce fadribu lahu matsala ku buga misali da shi wannan mala'iku sai suka ce masaluhu ka masali rajulin bana dare misalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar misalin wani mutum ne ya gina gida wanda yake na musamman gida na a zo a gani waje ala fiha ma'aduba sannan ya kawo kayan jin daɗi kayan walima ya shirya a cikin gida duk wani abu wanda yake na jin daɗi to bai rage ba sai da ya kawo ya shirya shi a cikin gida shine ake kira da ma'aduba wa ba a fada'iyan wannan mutum sai ya tura dan aike je kaka gayyato min jama'a shine sai suka ce fa man ajaba da'iya duk wanda ya amsa ma dan gayya dakhala dara wato zai zo ya shiga wannan gida wa akala min al-ma'duba kuma zai ci daga abincin da aka shirya wa man lam yujib da'iya duk wanda bai amsa ma ba wannan mai kira dan gayyar lam yadkhul dara ba zai shiga gidan ba wa lam ya'kul min al-ma'duba balantana ya ci daga abincin da aka shirya faqalu awwiluha lahu yafqaha sai suka ce to ku fassara masa domin ya fahimci abin da ake nihi da wannan misali faƙada ba abuhum sai dai wasu mala'ikun suka ce inna na'im bacci fa mai yake waɗannan sai suka ce musu inna la'aina na'imatun wal qalba yaqba suka ce idaniyar ita take bacci amma zuciyarsa a farke take ku fassara masa zai fahimci abin da ake ne faqalu sai suka ce faddaru aljanna gidan ita ce aljanna wadda'i muhammad mai kiran shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam faman aba a muhammadan faqad aba Allah duk wanda ya ma annabi Muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi biyayya to tabbas ubangijin sa ya bi wa man asa muhammadan faqad asallaha duk wanda ya saba masa tabbas ubangijin sa ya saba ma wa muhammadun farraqa bainan nas manzon Allah shine ya kasa al'ummar duniya kashi biyu wasu suka zamanto mu'mine wasu suka zamanto kafirai wanda suka gaskata shi a matsayin manzo suka masa biyayya wannan su ne mominai waɗanda suka bujire masa su ne kafirai shin waye gina wannan gida ubangiji subhanahu wa ta'ala aljanna gidan Allah ce wane ne dan aiken shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk wanda ya amsa masa zai shiga wannan gida da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gina kuma ya ci daga abincin da aka shirya ma'ana dukkan wasu kayan jin daɗi don haka ya ce wallahu yad'u ila daris salam ubangiji ta'ala na kiran bayansa zuwa gidan shi kenan ita ce aljanna ko kuma ka ce wallahu yad'u ila daris salam ubangiji ta'ala na kiran bayansa zuwa gida na aminci ita ce aljanna kenan assalamu anan sai ya zama to bi ma'ana assalama kubuta game da dukkan wani kangi da duk wani kunci ko kuma ka ce wallahu yad'u ila daris salam ubangiji ta'ala na kira zuwa gida na sallama ita ce aljanna wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar an gane ko wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ko kuma can da yake cewa an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yaqmaun ko kuma can fadarsa da yake cewa salamun qaulan min rabbir rahim sallama ta musamman ubangiji subhanahu wata'ala ke ma yan aljanna sai ya ce wallahu yad'u ila daris salam ubangiji ta'ala na kiran bayansa zuwa gida na aminci ita ce aljanna wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim ubangiji ta'ala na shiryar da wanda ya ga dama daga cikin bayansa zuwa tafarki madaidaici shine addinin musulunci a takaice anan da'awa ce wadda take amma kowa Allah ya kiraye shi ya tallata masa aljanna to amma ba kowa ba zai karba sai wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya nufa don haka yace wa ya hadi man yasha'u kenan sai wanda hidaya hidayatu tawfiq wato ta cin masa sannan zai karba kira na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aljanna ta zamanto makomarsa shine yace wa ya hadi man yasha'u ubangiji ta'ala na shiryar da wanda ya so daga cikin bayansa ila siratin mustaqim zuwa tafarki madaidaici wato shine musulunci lillazina ahsanul husna wa ziyada wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhilla ulaika ashabul janna hum fiha khalidun والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Ubangiji ta'ala ya ce lillazina ahsanu alhusna na ga waɗanda suka kyautata alaƙar da take tsakaninsu da Ubangijinsu a wannan rayuwa ta duniya suka yi imani da Ubangijinsu suka biyo baya da ayyuka waɗanda suke nagari. an gane ko lillazina ahsanu na ga waɗanda suka kyautata aiki a rayuwarsu ta duniya alhusna ita ce aljanna alhusna ismu tafdil ne ma'ana wadda ta kai gaya da matuka a wajen kyau ita ce aljanna kenan an gane ko kamar yadda can ubangiji ta'ala yake cewa liyajzi allazina asau bima amilu wa yajzi allazina ahsanu بالحسنى إتشي الجنة وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون للذين أحسنوا ناغا ودن سكا كيوتتا أيكي سكانو سدا أبنجيجن سأرأي وسط دنيا الحسنى إتشي الجنة وزيادة واتو ددئي wannan ƙari ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tafsirinsa shine wato ganin zaci na Ubangiji subhanahu wataala kamar yadda hadisi yake cikin sahihu Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta wannan aya lillazina ahsanul husna wa ziyada manzon Allah sai yake cewa idan yan aljanna suka shiga aljanna a ranar kiyama yan wuta suka shiga wuta mai kira daga wajen ubangiji subhanahu wata'ala sai yi kira ya ahalal janna ya ku yan aljanna inna lakum inda Allahi mau'ida kuna da wani alkawali na musamman a wajen ubangijinku yuridu an yunjiza kumuhu ubangiji ta'ala yana nihi ya zartan muku da wannan alkawali da muku yan aljanna sai su ce ma hazal mau'u wannan ko wani alkawali ne alam yusakkil mawazinana shin ubangijinmu bai nauye ma'aunanmu ba ladanmu ya rinjaye zunubinmu wa yubayyadu juhana shin ubangijinmu bai faranta fuskokinmu ba wa yudkhilna aljanna shin bai shigar da mu aljanna ba wa yunajjina minan nar shin yanzu bai tsiratar da mu daga gidan wuta ba to me ya wuce wannan su 'yan aljanna mamaki suke an ce ubangijinku ya ce yana da wani alkawari tsakaninku da shi yana son kuma ya zartan muku da shi to 'yan aljanna sai suke mamaki wai wani alkawari ne shin wai ubangiji ta'ala bai nauye ma'aunanmu lada ya rinjayi zunubi shin bai faranta huskokinmu ba shin bai shigar da mu aljanna ba shin bai tsiratar da mu daga gidan wuta ba ni ya rage a lokacin nan manzon Allah ya ce fayar fa'ul hijaba ubangiji ta'ala sai ya yi shamaki fayan zuruna ila wajihin lahi azza wa jalla ‘yan aljanna sai su ga fuskar ubangiji subhanahu wa ta'ala ƙala manzon Allah ya ce fama u'udu shay'an ahabba ilaihim minan nazari ilaihi ‘yan aljanna ba a taɓa ba su wani abu wanda yake na jin daɗi sama da ganin zatin ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ganin zatin ubangiji subhanahu wata'ala gaba ɗaya ya fi dukkan wata ni'ima da Allah ya tana dama bayi a gidan aljanna wannan ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar da cewa 'yan aljanna za su ga ubangiji a ranar kiyama irin su faɗar Allah subhanahu wata'ala kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun ubangiji ta'ala yace lalle kafirai a ranar kiyama ababen sha makancewa ne tsakaninsu da ubangiji subhanahu wata'ala ba za su gaishe ba al'imamu shafi'i da ya kalli wannan aya ya ce me ya kai kafirai aka sha makance musu game da ganin zatin ubangiji subhanahu wata'ala fushin da Allah ya yi da su to mominai su kucin da Allah ya yarda da su kina wannan za su gan shi mafhumul mukhalafa in shi wannan an sanya shamaki tsakanin shi da ubangiji subhanahu wata'ala ba zai gan shi ba domin an yi fushi da shi wanda aka yarda da shi me zai hana ya gan shi dan haka wata aya ta ce wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira to dan haka anan manzon Allah yake cewa wato wa ziyada da daɗi akan kenan shiga aljanna shine ganin zaci na ubangiji subhanahu wata'ala wala yarhaqu kenan wannan kuma ya keɓanta da ranar kiyama fa dan ba wanda zai ga ubangiji subhanahu wata'ala a nan duniya sai dai a ranar kiyama a aljanna ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama rayuwar shi bai taba ganin zatin ubangijin shi ba an tambaye shi kaga ubangijinka lokacin da aka tafi saman bakwai da kai manzon Allah ya ce nurun anna ara ya ce haske ya sha makance tsakanin da shi yaya za a ce na gani shi don haka wani malami ya ce duk wanda ya ce maka a duniya ya ga Allah to wannan zindiki ne arne ne wanda yake kuma fasiki ne hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim manzon Allah ya ce wa alamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu kusan da cewa ba za ku ga ubangijinku ba sai kun mutu sai ya ce wala yarhaqu wujuhahum qatarun yan aljanna ubangiji ta'ala ya ce kura ba za ta rufo ma fuskokinsu ba wannan wata kura ce wadda take lullube fuskokin kafirai a ranar kiyama sai ta sanya fuska ta yi baki kirin alamar dan wuta kenan wa yawmal qiyamati taral ladina kadhabu ala allahi wujuhuhum muswadda yawma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuh to amma su yan aljanna Allah ya ce wala yarhaqu wujuhahum qatar wato kura Allah ya ce ba za ta ruhu ma fuskokinsu shine can Allah yake cewa wa wujuhun yawma idhin alaiha gabara tarhaquha qatara sai ya ce wala zilla ko wani kaskanci ubangiji ta'ala ya ce ba zai ruhu ma fuskokinsu ba sai ya ce ulaika waɗannan ashabul jannati sune yan aljanna Allah ya sanya mu daga cikin su kun fiha khaliduna ubangiji ta'ala ya ce su masu dawwama ne a cikin aljanna har abadan abada ba za a fitar da su ba wallazina kasabu sayyi'at waɗanda suka aikata miyagun ayyuka me ake nihi da as-sayyi'at anan shirka kenan jaza'u sayyi'atin bi misliha sakamakon muguntawa ubangiji ta'ala ya ce kwatancinta wace za a sayyatin sayyatun misluha dan babu wani zunubi sama da kafirce ma ubangiji subhanahu wata'ala da hada bautar shi da wani babu wata ukuba sama da ukuba wadda take ta wuta jaza'an wifaqa sakamako ne wanda yake mai dacewa wallazina kasabu sayyati waɗanda suka aikata miyagun ayyuka suka mutu akan haka ba su tuba ba jaza'u sayyi'atin sakamakon muguntawa bi misliha Allah yace tamkarta ma'ana muguntawa kwatancinta wa tarhaquhum billah ubangiji ta'ala yace kaskanci ya rufu ma fuskokin su malahum min Allah min asi ba su da wani mai ba su tsaro da kariya game da azabar Allah a wannan yini ka annama Allah yace in kaga fuskokin su ka ce ugushiyat wujuhuhum qiba'an min al-layli muzlima tamkar wato an laɓe fuskokin da wani yankuna waɗanda suke na dare wanda yake mai tsananin duhu lafazin ƙiba'an jam'i ne na ƙiba'a daga cikin malamai akwai waɗanda suka ɗaure fa'un in ƙiba'an ka ce tamkar wato an tufatar da fuskokinsu ƙiba'an wani yanki kenan minan laili na dare muzuliman wanda yake mai duhu ko kuma ka ce ka annama ka ce ugushiyat an lullube wujuhukum fuskokinsu kiba'an da wasu yankuna minan laili na dare musulman wanda yake mai duhu kasan shi ɗabi'a ta dare da al'adar shi dare yana ƙara turawa duhu yana ƙara tsananta to tamkar wani yanki ne na dare yanda aka lullube fuskokinsu alamar ɗan wuta a ranar kiyama shine bakar fuska da jan ido ko kuma ka ce bakar fuska da bulin ido idan zai zamanto da gwalo shine ya bula bula kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wa nahshurul mujrimina yawma idhin zurqa zurq jam'i ne na azraq azraq shine launi wanda yake bula ka san launin da ba sa haduwa baki da bula ba sa haduwa duk lokacin da aka hada baki da bula ba sa kyau to haka dan wuta zai tashi a ranar kiyama ga bakar fuska ga bulan ido shine anan Allah ya ce ka annama ugushiyat wujuhukum ka ce an lullube fuskokin su kiba'an da wani yanki minan laili na dare muzliman wanda yake mai duhu ula'ika ashabun nari ma'abuta waɗannan fuskoki ubangiji ta'ala ya ce su ne ‘yan wuta kun fi ha khaliduna Allah ya ce su masu dawwama ne a cikinta Allah ya kare mu wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina ashraku makanakum antum wa shurakaukum fazayyalna bainahum wa qala shurakauhum ma kuntum iyana ta'budun فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون ويوم يحشرهم جميعا a ranar da ubai an gane ku wa yau ma nahshuruhum jami'a ubangiji ta'ala ya ce ba mutanen ka labari ko kuma ka tuna yinin da na hashuruhum jami'a wato muke tara bayi gaba ɗaya shine yini wanda yake na alkiyama thumma naqulu lil ladzina ashraku sannan za mu faɗa ga waɗanda suka haɗa bauta ta da wani ubangiji ta'ala ya ce da su makanakum antum wa shurakaukum ku da allolin naku ubangiji ta'ala ya ce ku tsaya a wurin ku kar kowa ya gusa makanak bi ma'ana ilzam makanak shine makanakum Allah ya ce ku tsaya a gunku antum ku wa shurakaukum da abokanin tarayya kuma ana waɗanda kuka rike su alloli kuna bauta musu ubangiji ta'ala zai ce su tsaya fa zayyana bainahu Allah ya ce a ran nan mun rabe tsakankanin su ma'ana duk wata alaka ta soyayya da kauna wato ta yanke tsakanin masu bautar wani Allah da su wanda ake bauta ma wa qala shuraka'uhum su waɗanda aka bauta ma allolin nasu sai su ce ma kuntum iyana ta'budu mu dai ba mu ba kuke bauta ma idza tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'azaba wa taqaffa'at bihim al'asbab duk wata alaka ta yanki an gane ku wanda ka masa biyayya ido rihe ka ringa sarrafa masa haƙƙin Allah ya kyale akan haka to a ranar kiyama junanku da juna za su la'anci juna kowa zai tsine ma kowa shine a nan Allah zai raba tsakanin masu bautar wani Allah da su wanda aka bauta ma su waɗanda aka bauta ma sai su ce ma kuntum iyana ta abudu mu dai ba mu ba kuka zamanto kuna bauta ma kalla sai ya kafuru na bi ibadatihim wa yakununa alaihim bidda a lokacin nan su mushirkai sai su yi inkari su ce a ya za ku cewa ku muke bauta ma ku muke bauta ma a rayuwar mu ta duniya gumaka Allah sai ya ba su harshe su faɗa ko kuma waɗanda su aka bauta musu masu hankali an gane ko wanda ba su suka yi kiran a bauta musu sai su ce fa kafa billahi shahidan bainana wa bainakum Allah ya isa mai shaida tsakaninmu da ku in har mu kuka bauta ma to ya an gane ko in har kenan mu muka ce ku bauta mana to Allah ya sani in ku a karan kanku ne kuka ga dama kuka bauta mana to Allah ya sani shine dai mai shaida tsakanin mu da ku in kunna an ibadati kum da gafilina mu dai ba mu zaman tuba face maraukana ne game da ibadar da kuka mana in anan sai ka dauke ta ma annafiya Allah mu anan sai ka dauke ta bi ma'ana illa kenan in kunna ai ma kunna an ibadatikum la gafilina ai illa gafilina ai ma kunna an ibadatikum iyana illa gafili ko kuma ka ce in kunna tabbas mun kasance wato maraukana game da bautar da kuka mana mu ba musamman ma kun bauta mana ubangiji ta'ala ya ce hunalika a can ne fa ta bulu kullu nafsin ma aslafat kowace rai za ta ga abin da ta gabatar ma kanta na alkhairi ko sharri ta bulu bi ma'ana kenan tushahi ko kuma ta'alam kowace rai za ta ga abin da ta gabatar ma kanta a rayuwa ta duniya in ma alkhairi ko sharri wardu ila Allah maulahumul haq a ran nan an maida bayi gaba ɗayan su ko kuma an maida mushrikai da kafirai ila Allah zuwa ga ubangiji alhaqi wanda yake matabbacin gaskiya maulahu majibincin lamarinsu abinda ake nihi kenan a nan maula bi ma'ana malik an gane ko can Allah ya ce zalika bi anna Allah maulan ladina amanu wa annal kafirina la maula lahum maula a can abinda ake nihi nasir amma a nan abinda ake nihi malik wanda daman ya gabata sun marudu ila Allah maulahum alhaq ala lahul hukum wa huwa asra'ul hasibin shine anan yace wa ruddu ila Allah a rannan za a maida su zuwa ga ubangiji maulahum majibincin lamarin su alhaki wanda yake matabbacin gaskiya kenan alhaki anan na atini lillah wa dalla anhum ma kanu yaftarun duk abin da suka kasance suna yanki na ƙarya suna jingina ma ubangiji na cewa waɗannan gumaka za su zame musu tsani tsakaninsu da ubangiji za su cece su a ranar kiyama ubangiji ta'ala ya ce wa balla anhu ya fake daga su qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sama'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbiru al-amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون Ubangiji ta'ala ya ce kulman yarzuqukum minas sama'i wal ard ce da su wake azurta ku daga sama ma'ana wa yake sauko muku ruwa daga cikin gizagizai wal ardi wake azurta ku daga cikin ƙasa ma'ana wa yake fito da tsirrai a antum tazra'unahu am nahnu zari'u amman khalaqa as-samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an fa anbatna bihi hada'iqa zata bahja shine anan Allah ya ce kul ce da su man yarzuqukum wake azurta ku minas sama'i daga sama ya sauko da ruwa wal ardi wake azurta ku daga ƙasa ma'ana ya fito da tsirrai amman yamliku sama wal absara wake mallakar ji da gani ya ba wanda ya ga dama ya karbe daga wanda ya ga dama wa man yukhrijul hayya min al mayyit wake fitar da rayayye daga matacce ma'ana wa yake halittar da daga dugon mani domin dugon mani ainihin sa matacce ne ko kuma wa yake fitar da dan tsako daga cikin kwai domin kwai matacce ne wa yukhrijul mayyita wa ke fitar da matacce min alhayyi daga jikin rayayye ma'ana wa yake fitar da maniyi daga jikin dan adam wa man yudabbiru al-amra wa ke gudanar da lamarin bayi tun daga sama har zuwa ƙasa idan ba su ce maka Allah ne ubangiji ta'ala ya ce fasa ya an gane ku in ka musu wannan tambaya fasa ya kuluna Allah babu amsar da za su bada da sannu za su ce maka ubangiji ta'ala shi ke waɗannan sun tabbata lata da uzza da sauran gumakansu ba sa sauko da ruwa daga cikin sama ba sa fitar da tsirrai daga cikin ƙasa ba sa mallakar ji da gani ba su isa ba wanda ya kurumce su dawo masa da jinsa ko wanda ya makauce su dawo masa da ganinsa to shine Allah ya ce a nan yi musu wannan tambaya in ka musu wannan tambaya fasa ya kulo nan za su ce maka ubangiji ta'ala shi ke aikata waɗannan Allah ya ce faƙul afala tattakun in sun baka amsa ce da su yanzu ba za ku tsorace shi ba ku tsara dokokinsa ku kaɗai tashi a cikin ibada kaga a nan mushirkan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yasa da ya same su sun yi imani da tauhidin rububiyya cewa Allah shi ke halitta shi ke kashewa shi ke rayawa shi ke azurtawa shi ke talautawa amma wannan tauhidi kaɗai bai shigar da su addini ba sai ya ce fa zalikumullahu rabbukumul haqq mai aikata waɗannan abubuwa shine Allah Ubangijin ku ma'ana abun bautar ku wanda ya cancanta ku kaɗaita shi alhaq wanda yake matabbacin gaskiya fama za ba adal haƙƙi illa bala bayan gaskiya Allah ya ce babu wani abu face bata kamar yadda hausawa suke cewa bayan kin gaskiya sai bata fa ma za ba adal haƙƙi illa dalal bayan gaskiya Allah ya ce babu komai illa bata kawai in baka ba hanyar Allah to ka bata shaidani fa anna tusrafuna ubangiji ta'ala ya ce ta kaka ake juyar da ku daga hanya ne ta gaskiya wato tare da cewa kuma kun fahimci haka kazalika Allah ya ce hakanan al'amarin yake haqqat kalimatu rabbika kalima ta ubangijinka ta gasgata alal ladina fasaku ga waɗanda suka yi rashin da'a ga ubangijinsu annahum la yu'minun cewa ba za su yi imani ba tuntuna Allah ya riga ya hukunta ya kaddara cewa in wuta ne innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azabul alim sai ya ce kul hal min shuraka'ikum man yabda ul khalqa thumma yu'idu ce da su wai daga cikin gumakanku akwai wanda ke fara halitta sun mai iduhu sannan kuma ya sake ta bayan ta mutu tambaya ta biyu kenan a waccan tambaya ta farko dai an kai su bango wannan ta biyu Allah ya ce kulce da su har min shuraka'ikum daga cikin gumakanku man yabda ul khalqa akwai wanda ke fara halitta ba tare da ya ga hotonta ba ya kirkire ta thumma yu'iduhu sannan kuma bayan mutuwa ya maida ta kamar yadda take in har ba su baka amsa ba ubangiji ta'ala ya ce ce da su kulillahu yabda ul khalqa thumma yu'idu Allah da nake kiran ku ku bauta masa shi ke farar da halitta a babu ita thumma yu'iduhu kuma shi yake maida ta bayan mutuwarta fa'anna tufakuna ta kaka ake juyar da ku daga tsaki-tsakin tafarki wanda yake madaidaici shine addinin musulunci Allah ya ce kul hal min shurakaiku ce da su wai shin daga cikin gumakan ku manya hadi ilal haq akwai wanda ke shiryar da wanda ya ga dama zuwa tafarki wanda yake na gaskiya idan suka ce maka a'a kuma ban makawa dole su ce maka haka an gane ko amsar da zaka ba su kulillahu ce da su allan da nake kiran ku ku bauta masa ya hadilil haƙi shi yake shiryar da bayansa zuwa ga gaskiya allamu ana bi ma'ana ila kulillahu ya hadilil haƙi ce allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga gaskiya afa man ya hadi ilal haƙi ce da su yanzu wanda ke shiryar da bayi zuwa ga gaskiya a haƙo an yi taba'a shi ya fi cancanta abi an mallaye hiddi ko kuma wanda baya shiryar da wani illa an yi huda wanda shi a karan kansa ma sai an shiryar da shi abinda ake nihi da shiryar da gunki a nan gunki duk abin da zai same shi bai isa ba ya gusa sai dai mai shi ya kama ya ɗauke shi daga nan ya maida shi nan an gane ko dan kan ruwa ya jika shi sai ya dauke shi ya sa shi daki in ya gama kuma sannan hannu ya huddu shi shine Allah ya ce amma la hiddi illa an huda ko kuma ya zamanto anan illa an huda sai an shiryar da shi ma'ana kamar yadda suke rayawa Allah ya ajiye gumakan nasu a matsayin cewa masu hankali alhadi gunki ko baya ji baya gani baya hankaltar duk abin da ake faɗa masa lima ta abudu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a shine yace a faman ya hadi ilal haqqi shin yanzu wanda yake shiryar da bayansa zuwa ga gaskiya a haƙo an yuttaba shi ya fi cancanta a bishi amman la hiddi ko ko wanda baya shiryar da wani illa an yi huda wanda shi sai an shiryar da shi bai isa bai ya gusa da kanshi sai an gusa shi ubangiji ta'ala ya ce fama lakum kaifa tahkum tum ya same ku kuke irin wannan hukunci wai ku ce Allah yana da abokin tarayya cewa irin waɗannan gumaka na ku sun cancanta a bauta musu a sarrafa musu wani abu mai sunan ibada in har kun tabbata ba sa waɗannan abubuwa me yasa kuke irin wannan hukunci ku ce wai abokanin tarayya ne ga ubangiji ubangiji ta'ala ya ce wa ma yattabi'u aktharuhum illa dhanna mafi yawan su dai ba komai suke bi ba face kawai zato kawai iya zaton da suke wai gumakan nan za su cece su a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala ba su da wani dalili a cikin alkur'ani ba su da dalili a cikin wani littafi daga cikin littattafan da manzannin da suka zo da shi kawai zato ne suke bi suna bauta ma waɗannan gumaka don su cece su a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala mun wuce da aya nan kusa wa yaquluna haula'i shufa'auna inda Allah haka suke faɗa wai gumakan nan masu ceton mu ne a wajen ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda yace wallazina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah kulfa wannan duka zato ne suke shine Allah yace wa ma yattabi'u aktharuhum mafi yawan su ba komai suke bi ba illa dhanna wato face kawai zato wanda yake na ƙarya inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a ubangiji ta'ala ya ce lalle shi kwa zato baya wadatar da wani abu wato game da gaskiya ko kuma ka ce layu guni min alhaqqi shay'a baya wadatar da wani abu game da azabar ubangiji subhanahu wata'ala an gane ko duk zaton da suke wannan ba zai wadatar da su ya ba su kariya game da azabar ubangiji subhanahu wata'ala kenan anan sai ya zamanto min azabil haqqi alhaqqi kenan ism ne daga cikin sunayen ubangiji subhanahu wata'ala sai ce inna Allah alimun bima yaf'alu ubangiji ta'ala masani ne game da abin da bayansa suke aikatawa zai sa kauta musu da irin abin da suka shuka a rayuwarsu ta duniya nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك